أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و يومنا واتو شا تقوس درن شا ترى دوتن هدو هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرة تدبو أي da 444 wanda ya daidai da 13 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba mun karanta aya ta biyu zuwa aya ta uku a yau saboda akwai alaka tsakankanin ayoyin zamu kuma a aya ta biyu sai mu doka wato mu fara bayani da izinin Allah subhanahu ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa adhanun min Allah wa rasulih
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
Na'am, kamar yadda bayani ya gabata a farkon sura suratul Tauba mun kawo bayanai akan ta kwarai da gaske game da abin da ya shafi farkonta kuma muka kawo riwaya ta Ibn Abbas da yanda cewa ta sabka a Madina muka kawo kuma riwaya daga Ibn Abbas take cewa ta sabka wato a ba- ba'da fathi Makka bayan an yi fathu Makka har muka kawo cewa wannan magana ko da ta inganta ga ibnu abbas na farko to ana iya dubawa ko yana nufin dai wato sashenta ya sabka a bad- ba da fatfi makka tunda kafin a yi- bayan yakin tabuka ne ta sabka yakin tabuka kuma wato kafin fatfi makka ne ko kuma ya kasance a'a wani lokacin kaji sahabi ya ce aya ta sabka a wuri kaza lokacin da ya fara jin ayar sai yasa tsammanin a wannan lokacin ne ta sabka wannan ina kawo shi ne ga ɗalibai saboda mi saboda sahabban nan ba kowane a cikin madina 100 bisa 100 ba wani yana ta yaba lawur wani yana kaza wani yana kaza to waɗanda suke son su yi suka zuwa ga athar ko hadisai ko ayoyi ko wani abu sai ce can an ce kaza nan kuma an ce kaza to kullum sai ka koyi aujuhul jam' yaya za a haɗa waɗannan maganganu idan sun inganta wannan wato fage ne mai mai- mai faɗi kwarai da gaske saboda wato fuskantar sha'ani da da'awa Allah ramma ya karanta isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce isti'aza wadda kuma in an ce a'udhu wannan isti'aza ce neman tsari ne domin aza shine ya nemi tsari aza ya'udhu auzan wa iyadan wa ma'az neman tsari ko ba haka ba to fa idza qara'ata alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqurani ka nemi tsari ga Allah daga shaitan shin karanta ta wajibi ne ko ba wajibi ba malamai sun tattauna akan wannan mas'ala dan wannan bamu kawo shi ba wasu ka cewa wajibi ne dole in zaka fara karatu alqurani don Allah ya ce fasta'iz neman tsari kuma umurni ne um- al'amru ya ƙasar wujub wasu ka ce a fasta'id billahi minash shaitanir rajim suka ce umurni ne ba na wajibci ba domin daga lokacin da zaka karanta alqur'ani ko baka yi isti'aza ba shaitan ba zai iya kusanto ka ba ba sani ko mun fahimta ba bismillahir rahmanir rahim an gane ko bi- eh, fasta'id billahi minash shaitan ash-shaitan sun ka ce asalin shi daga shatuna ne shine ba'uda yayi nisa daga rahama Allah wasu ka ce shaytan wato asalin shi daga shatsa ya shitu ne shine idza ihtaraka idan ya kuna dama shi dan ku zai kuna da wutar jahannama ko ba karan bane amma zancen da malamai suka fi dauka shine wato shatuna yayi nisa domin shedan ya nisa daga rahmar Allah duk da shedan zai konu to amma idan muka diba ana cewa tashaytana ba a cewa tashayyaqa ya kamata a ce da shatsa ya shituna da ta koma zuwa ga asalinta ar-rajim fa'ilun ne bi ma'ana fa'il an gane ko ko bi ma'anar maf'ul ar-rajim bi ma'ana al-marjum asalin rajama shine jifa ko ka jefi mutum da dutsi ko abin da ake jifa ko kuma ka jefe shi ko mu ce jifa da abin da yake ba a ganinsa mummunar magana wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada wasu ka ce to shaydan rajimun fa'i wato fa'il ne rajimun ne yana jifar mutane da halaka ana ina fata an fahimce su ya jefe su da wata magana da ta halakar da su ko da abin da ya kama da haka wanda suka ce a rajimu ma'ana marjum ai marjum jefaffe ne daga rahmar Allah dukkan su waɗannan su abin da bismillahir rahmanir rahim bismillahi da sunan Allah an gane ko alba'u wannan tana ɗaukan ma'ana daban-daban daban-daban a cikin yaren larabci to amma da suka kira ta ba'ul isti'ana kenan kana neman kana wato neman taimakon Allah bismillah alismu yana nufin suna luga kusan guda shidda akwai ko kuma cikin sharhin alfiya kaga ana cewa alismu ana cewa kaza ana cewa kaza bismillah da suna Allah ar-rahman wanda yake mai rahama fa'ala kenan ar-rahim kuma mai rahama waɗansu malamai suka ce da ar-rahman da ar-rahim duka ma'anarsu tana nufin jin kai tun da daga rahma ne wasu suka ce a'a ar-rahman yana nufin Allah ya siffanto da rahama an gane ko a nan duniya ar-rahim kuma mai keɓaɓɓen jin kai a lahira ina fata an fice ni kenan sai suka ce nan ya an ce ar-rahman kamar da suke cewa mai gaban makyauta ya shafi duniya ne ar-rahim kuma ya shafi wato lahira to amma waɗansu malamai suka ce a'a in an ce ar-rahman yana nuna Allah ya siffanto da rahama shi yasa sai ya faɗi wata ni'ima da yi bayan ya kawo wannan suna ar-rahman allama al-qur'an yana daga cikin rahama sai ya sanar da al-qur'ani ar-rahman ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi ya daidaita shi ya sani kaga nan wata nuna rahama shi ce amma kuma bai ta'allaka shi da wani abu ba ina fata an fice ni amma idan ya zo arrahim to shina da muta'alliki sai zaman to kenan arrahman ya nuna Allah yana da cikakken rahama arrahim Allah mai cikakken rahama amma mai sadar da ita zuwa ga bayi sai dai mai hattara fa'ilun yana da kowa bi ma'ana fa'il yana da kowa bi ma'ana maf'ul to amma a wani lokaci haramun ne a ce bi ma'ana maf'ul domin rahim ya zaka bi ma'ana rahim Allah yana jin kai amma rahim bi ma'ana marhum ana jin kai wa isa ya ji kan Allah anan ba zai yi ba a ce bisikata ismul maf'ul mun fahimci wannan da kyau ko sai bismillah malamai suke cewa alhafu ya dullu ala al'umum in an ka shafe duk in ka ga jaruwal majrur yana buƙatar yana buƙatar muta'alliki ina fata an fahimci ne yana buƙatar muta'alliki in ka ji an ce aljaru wal majrur sai a ce muta'alliqun bi kaza yanzu misali da an ka ce bara'atun min Allah to min Allah sai a ce jarun majrurun muta'alliqun bi bara'a ina fata an fahimci ko da kaddara shi za a yi dole sai an saba mishi abin da za a kaddara mishi ina fata an fahimce sai suka ce to in aka shafi wani lokaci ya dullu alal umum ba ko da wani ba suka ce to me aka shafi malaman basar suka ce an shafe suna shine idan zaka fara karatu da kace bismillahir rahmanir rahim ibtida'i bi bismillahir rahmanir rahim malaman kufu suka ce a'a abtadi'u qira'ati bi bismillahir rahmanir rahim wasu suka kaddara suna wasu kaddara fi'ili wasu suka ce a'a dauki fi'ili yafi saboda Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga nan fi'ili an ka kaddara mata ibnu kathir ya ce a'a babu zancan arajjaha wata akota don duk qur'ani ya kawo su wa qalar kabu fiha bismillah majriha ko mujraha wa mursaha wata qira'a inna rabbi laghafurur rahim kaga bismillah majriha majriha ismu ismi ne da haka ana iya kaddara sunna ana iya kaddara fa'ili ana iya kaddara fi'ili zancan ka ce a'a in ka ce aqra'u kamar ka nuna ka halarci fi'ilin to in ka ce qira'ati kuma tana nuna tabbatuwa qira'ata kenan kowanne daga cikin su ba kuskure bane wannan ta nuna zaka yi wannan ta nuna tabbatuwa abu qira'ati ko ibtida'u qira'ati bi bismillahir rahmanir rahim kuma aqra'u bi bismillahir rahmanir rahim mun fahimci wannan sai zaman to nan yana daga cikin abin da ke nuna basmala tana dauke da ijazi shine duk ayyukan da bayi za su yi idan sun ka ambaci sunan Allah tana da alaka da shi ta ɗauki wannan faɗin ma'ana wanda zai ci abincin ya ce bismillahi kenan mi a akulu ko a akulu bi bismillah wanda zai sha ruwa ashrabu bi bismillah wanda zai tafi ya ce bismillah amshi bi bismillah bismillah kenan ta shafi dukkan ayyukan da bayi za su aikatawa min dalailil i'jaz shi daga cikin abubuwan da ke nuna mu'jiza ta Qur'ani wannan na kawo shi saboda bamu kawo zancen shin basmala ba da isti'aza a gaban da maganganun da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam almuhimmu dai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa adhanun min Allah shela daga Allah ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wannan adhanun matsayin mubtada take an gane ko wa adhanun min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله sai zamanto min Allah shine khabar azanun shela min Allah daga Allah duk da yake ya zamanto abin da ne na kira ne amma nan saboda yana da muta'alliki ko kuma ilan nasi shine matsayin wato khabar afwan min Allah sai zamanto muta'alliq ne wadansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa shi azanun khabar ne kenan hada azanun min Allah wa rasulihi sai an ka shafi hada wannan sanarwa ce daga Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganganu ne da malamai wa adanu min Allah shela daga Allah wa rasulihi da manzonsa ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji wadda take mai girma mun fahimci wannan mun kawo maganganu na malamai akan abin da ake nufi da yawmal hajjil akbar wasu ka ce ranar arafa ake nufi ita ce yawmal hajjil akbar kamar da cikin hadithi alhajju arafa wanda suka ce yawmal hajjil akbar shine yawmun nahar ranar da aka yanka domin ranar arfa ita ce rana ta tara ko ranar yanka ita ce rana ta goma kenan ranar layya kenan waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi yawmal hajjil akbar dukkan ranakun hajji na fata an fahimta to amma wannan magana duk da yake malamai da suka kawo ta ana kawo ta ne saboda ɗalibin ilimi ya san da akwai wata magana ko da tana da rauni domin zai taimaka mishi a wajen ilimi an gane ko wani lokaci zaka ji an ce yawmu kaza amma ana nufin kwanaki na waɗannan abubuwa laraba za ka ji sun ci misali yawmal jamal ranar jamal ko yawmal saffain ko siffin yakin da umul mu'minin aisha radiyallahu anha suka yi da aliyu ana kiran shi yawmal jamal saboda an yi yaki ne an danganta shi zuwa ga jamal saboda an fitar da raƙuma wajen yakin yawmal saffain duk da ke siffin ake cewa na ji suna cewa saffaini to an ce saffaini saboda an yi sahu biyu na yaki siffin kuma sunan wuri to wannan kuma da aisha ta yi yaki da aliyu ba shi ke nuna cewa ta kafinta ba ina fata an fahimta ko kuma ta fita an yi yaƙi shi da yaƙi bai yaƙe ta ba don tana kafira su kuma waɗanda suka kare ta musu yaƙi aliyu ba don saboda sun ɗauke shi matsayin kafiri domin abubuwa ne dole ɗalibin ilimi ya san su kasancewar an yi yaƙi san kan samun saɓanin ra'ayi ba shi ke nuna an kafirta ba wa in ta'ifata ne minal mu'mini na qtatalu fa aslihu bainahuma idan jama'a biyu na mu'minne sun kai kaga sai Allah kira su mu'minne iqtatalu kuma ce sun yaƙi ce to fa aslihu bainahuma sannan ce fa'in bagat ihdahuma ala al'ukura faƙatilun lati tabghi hatta tafiya ila amrila fa'in fa'at fa'aslihu bai nauma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sai ce innamal mu'minuna ikhwatu ya Allah bai kafirtar da su ba amma kai saboda kana da wata bukata to Allah ya kyauta almuhimmu yawmal hajj al akbar ranar hajji wanda take mai girma ko kwanaki wani lokaci an ka ce abu za a hankalta ma farkonsa wani lokaci tsakiyarsa wani lokaci karshensa wani lokaci gaba ɗayansa shi yasa suka ce a'a da an ka ce yawmal hajji farkon an ka faɗa amma da nufin dukkan kwanakin da tsakiyarsu da ƙarshe wannan ɗaya ne daga cikin maganun malamai amma maganun da suka fi ƙarfi shine yawmal hajji akbar ko ranar arfa ko ko ranar yanka saboda abin da yasa aka ce ranar arfa wani lokaci kun ga ana haɗuwa ana tsaya ayi hutuba ayi bayanai wanda su malamai suka ce yawmal nahar wato ranar yanka wanda har da waɗanda suka yi latti ba su zo ba ranar arfa za su samu isowa cewa a ranar yanka wannan maganganu ne da suka karfi wallahu ta'ala a'lam yawmal hajjil akbar rana hajjo da take mafi girma me yasa aka kira ta rana hajji mafi girma wadan suka ce ijtama al muslimuna wal mushriku mushrikai sun yi aikin wannan haji musulmai sun zo kenan an haɗu an haɗu biyu sun ka ce wa wafaqa idul yahuda wan nasara kuma yayi daidai da idin yahudu da nasara suka ce shi yasa aka kira shi yawmal hajjil akbar amma wannan magana tana da rauni ina fata an fahimce ni an gane ko waɗansu ka ce an kira shi yawmal hajjil akbar saboda ana yin alqiran qiran shine aikin haji a hada umra da haji ba tare da an rabe tsakankanin su ba sai aka kira shi yawmal hajjil akbar saboda ranar nan ne aka yi masu kirani suke cika aikin suna wato kirani wannan ita ma magana da waɗansu suka kawo ta suka ce to amma ifradi kama mutum ya yi aikin haji shi kadai ba tare da ya hada da umra ba to wannan sai zamanto al-asghar shi yasa aka kira shi yawmal hajji al-akbar waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a yawmul hajjil akbar shine ranar hajji al-asghar kuma shine umra domin umra wani karamin hajji ne shi yasa aka kira shi yawmul hajji al-akbar maganganu ne na malamai wallahu ta'ala a'lam wa adanun min Allah wa rasulihi ila nasu yawm al-hajj al-akbar rana hajji mai girma mu ce ko rana arafa azance mafi karfi ko rana wato yanka ba dukan ranakun hajji ba an gane ko anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu wannan shela da an ka ce azanu sun ka ce alƙasasu labari in ji ɗansu malamai to ai dama wannan labarin daga wajen wayaki daga wajen Allah yake waɗansu sun ka ce azanun annida'u kira ne daga Allah to dama Allah ya kira ce a isar da wannan saƙo wasu sun ka ce al'ilam sanarwa duk da waɗannan abubuwa su ci karo da juna ba waɗanda suka zo da wannan bayanin suna ba da labarin abin da Allah ya ce to kai ɗalibin ilimi in ka iska maganganu daban-daban wani lokaci in baka hankalta ma malamai kawai kowa ya kawo kamar wata ibara ce da tana kusa da wata sai ka ce a'a can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza an ce alqasasu labari ne kenan qasasun min Allah labari ne daga Allah ko ko an ce kira ne daga Allah ko an ce sanarwa ce daga Allah duk da ita kalima ta azan ta fi kusa da sanarwa domin daga al'udhunu ne shine ji dama da kunya ake jin sanarwa azina ya saurari abu al'udhun wato gaba mai ji sautin da aka faɗa shi yasa sha'ir ya ce summun idza sami'u khairan zukirtu bihi wa in zukirtu bi sharrin indahum azim waɗansu mutane ne yake faɗa ya ce summun kurame ne idza sami'u khairan zukirtu bihi idan an ka ambace ni da alkhairi da an ce na yi wani aikin alkhairi sai kaji sun yi ce kama sun mutu ya ce wa in zukirtu bi sharrin indahum azim da an faɗi na aikata aikin sharri sai kaji kunnansu sun karkaɗa kunnai ko da ba ba gaskiya bane sai sun gaskata to al'udhun kenan adhan waɗansu malamai suka ce ismul masdar ne waɗansu suka ce kuma masdar ne amma da zance mafi inganci zai zama to ismul masdar ba masdar bane domin adhana yu'adhinu ta'dhinan ake cewa tallaqa yutalliqu tatliqan kaga an ka ce talaqan bai dace zaman to masdar ba duk da ke sun ce masdar ne sai dai a ce ismul masdar mun fahimci wannan ko وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله cewa Allah bari'un minal mushrikin shine abinda wato sanarwar tankumsa anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu Allah ya barra da mushrikai wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimta waɗansu daga cikin malamai suka ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu shi annallaha yana iya zamantowa wasu matsayin mubtada bara'atullahi sai zamanto khabar ne na azanu kenan ilamullahi bara'atuhu minal mushrikina wa rasuluhu sai zamanto annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu a cikin nahu matsayin khabar suke waɗansu suka ce a'a shi ba annallaha bari'un minal mushrikina an shafe ba'un ne ai bi annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah ya barra da mushrikai da kuma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya barra daga mushrikai da yanka ce wa rasuluhu sai zaman to atafina akan bari'un kenan annallaha bari'un wa rasuluhu domin sai zaman to matsayin khabar ne an yi ataf a khabar waɗansu suka ce a'a annallaha bari'un min mushrikina to wa rasuluhu shi matsayin mubtada yake kenan wa rasuluhu bari'un min mushrikina wasu ka ce asalin annallaha gaba ɗaya jumla ce tana matsayin mubtada to wa rasuluhu atafina akan anna da mabba da hadu domin asalin shi mubtada ne wannan magana ce ta malaman nahwu dole mu da kawo su saboda ɗaliban ilimi su farga kakkaji maganar da baka sani ba kaza ka ce ba haka nan bane ba haka nan bane Allah ya barra daga mushrikai wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tubtum idan kuka tuba fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku fa in tubtum idan kuka tuba fa huwa khairul lakum satin da gabata mun kama magana guda biyu muka ce in kuka tuba shine alkhairi gare ku domin rashin tuba za su zama akan mi akan kafirci to kafirci akwai alkhairi cikin sa babu shi yasa da yawa daga cikin malamai sun ce a nan irin waɗannan kalmomin ba a fassara su da cewa shine mafi alkhairi gare ku sai dai waɗansu malamai suka ce a'a akan at-taslimul jadali a ƙaddarta kafirci abu ne mai kyau ba wai don an yadda ba don ƙur'ani yana zuwa da irin wannan wani zai ji an ce a taslimul jadali ce kai kaji wai wani abu taslimul jadali a cikin ƙur'ani ma akwai shi a taslimul jadali an san abu ga yadda yake sai a ɗan sakan maka ba wai don an yadda da shi ba wani sai ce to ina shi cikin ƙur'ani ko ba haka nan bane wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin Allah ya ce mu manzon shi ya ga maka farai wa inna mu kenan mu musulmi au iyakum ko ku kafirai la'ala hudan akwai wanda yake akan shiriya aw fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan fata kana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shakka cewa akan gaskiya yake fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innaka la innaka la ala hudan mustaqim wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun ko ba haka bane ai baya shakka amma na at-taslimul jadali ne a kaddarta don saboda a samu damar tattaunawa amma ba don saboda wai an yarda cewa su akan shirya suka bi domin su kafirai ne ga ayoyi na sunan cewa laqad kafara alladina laqad kafara alladina laqad kafara alladina wala tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina duka wannan at-taslimul jadali ne shi yasa in an ga dama sai a ce a'a in ba kun dauki kafircin alkhairi ne to tuba shine mafi alkhairi amma in ka gada masu ka ce a fa'in tubtum in kun tuba kun bar kafirci fahuwa khairun lakum shi ne alkhairi gare ku kaga in ka yi haka ka huta an gane ko fa'in tubtum fahuwa khairun lakum idan kuka tuba shi ne alkhairi gare ku ko ba haka ba ibn ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace wannan jumla fa in tubtum fahuwa khairun lakum at-tafri'u ala jumlati anna allaha bari'un min al-mushrikeen wato tafri'i ne in an ce tafri' shine kamar an ƙara sawar magana ta samu wani reshe ana magana kan babban mas'ala sai a ɗan yi rassa wato kamar a ɗan yi reshe a ɗan karkata zuwa ga wani wuri to wanka kalima da an ka ce wato wannan jumla fa in tubtum fa huwa khairul lakum yace ta tafri'u ala al-jumlati anna Allah bari'un min al-mushrikeen yace to fa yatafarra'u ala dhalika halatani kenan hali biyu za su tabbata bayan an ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah ya barra daga mushrikai wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga nan magana sai ta reshe biyu reshe na farko za a samu hali guda biyu halatu tauba tunda Allah ya barra da gare su babu wani alkawari tsakanin su da Allah to ko dai a samu halatu tauba su tuba su dawo su zammi su zan musulmi ko kuma su kiya halatu tawalli su juya su ba da bayan sabbata akan kafirci ban sani ba ko kun fahimta kun ga da Allah ya yanke alƙawari tsakanin shi da su me ya saura abu biyu ne ko dai su tuba ko su doge akan kafirci a yaƙe su shi yasa yace tafri'i ne to kaga in baka fahimci wannan ba sai zaman to kullun in ka zo cikin wannan littafin in ya faɗi wata magana ba za ka fahimta ba kenan kaga tana da alaka da barra Allah subhanahu wata'ala da yayi da manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum idan kuka juya kuka bada baya fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah kusancewa ku ba za ku wato buwayi Allah subhanahu wata'ala ba a ƙarƙashin wannan aya kafin mu je ta akwai wata matsala mai muhimmanci annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu akwai qira'a wadda take shadda ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi wa rasulihi to sai suka ce nan wa rasulihi alwawu wawul qasam kenan kamar Allah ya yi rantsuwa ne da manzonsa ina fata an fahimci kuma yin rantsuwa Allah ya rantse da manzonsa ko ya rantse da abin da ya ga dama ba matsala bane Allah yana da ikon yana da damar da zai rantsuwa da duk abin da ya ga dama sai aka ce to ai rantsuwa tana nuna girmamawa to Allah yana girmama halittunsa ne a'a yana nuna cewa akwai hikma da ta saye rantsuwa da wannan abin don ku kalla ba don saboda Allah yana kallon wannan abin da wata girma ne ba wanda ya fi girmansa amma kai idan za ka yi rantsuwa sai ka rantsi da wa sai ka rantsi da Allah subhanahu wataala shi yasa dan Allah ya rantsi da manzo ko ya rantsi da rayuwar manzo wannan babu matsala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun to amma idan aka zo aka ce wa rasulihi atafina ba wawul kasami ba kaga da larabci ya kawo mu ga matsala wawul atafi kenan ta hada magana in an ce wawul kasami wawun ce ta rantsuwa babu matsala Allah yana irin rantsuwa da manzo amma in an ka ce wa rasulihi kenan annallaha bari'un minal mushriki Allah ya barra daga mushrikai wa rasulihi kuma ya barra daga manzon shi kaga akwai matsala ko babu akwai matsala shi yasa suke kawo kissa wani balarabe da yaji an karanta anna Allah bari'un minal mushrikeen wa rasulihi yace in kana Allah qad bari'a min rasulihi fa ana abra'u minhu idan dai har Allah ya barar da manzon shi tunda an ce minal mushrikina tunda shi ya dauke ta azafi wa rasulihi kuma ya barar da manzon shi to ni ba ina barar da manzon ko ba haka dan bane suka ce zamanin sayyidina Umar aka samu wanda ya karanta wannan aka zo falabbabahu sai aka kama shi wanda ya kira'a ta wuyansa daga wato abin da wuyar riga kenan labbabahu ya kama wuyansa aka je wajen sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce to a koya wa mutane larabci masu kissan nahau suka ce daga nan an ka samu zancen ilimin nahau wasu suka ce zamanin sayyidina Ali wannan kissa ta faru wani ya karanta anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi sai wani ya jiya ya ce to in haka nan ne balarabe ya ce balarabe kawai ko kuma balarabe ya ce a to in Allah ya bada da manzo ni ma na bada gare shi sai aka ci kwalan wannan mutumin wanda ya kira aka je wajen sayyidina Ali sai ya ce to shikenan a koya ma mutane ilimin larabci wannan suna kawo shi cikin kissa amma waɗannan kissoshi ba kissoshi ne tabbatattu ba hatta da mai littafin Abdurrul Masul fi ulumil kitab al-maknun al-Sheikh As-Samin al-Halabi ya ce ruwiya wagga riwaya an yi wuta riwaya ruwiya sifatu tamrid ce an ruwaito tana yiwa an ruwaito daga aliyu kuma an ce an ruwaito daga sayyidina umar ibn al-khattab kaga abin daga nan an fara samun matsala ittirabi ya fara shigowa amma dai ilimin nahwu ba a ce mai bid'a ilimin tajwidi ba a ce mai bid'a ilimin sarfu ba a ce mai bid'a ilimin balaga ba a ce mishi bid'a ilimin usulul fiqh ba a ce mishi bid'a ilimin mustalahul hadith ba a ce mishi bid'a ina fata an fahimci ni akwai abin da ya kamata mu gane ulumul ala ba a kiran su bid'a dan da wannan ne waɗansu ɗalibai suke rikicewa sai su ce ai ilimin tajwidi bid'a ne ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu tajwidi ai babu sarfu ai babu nahwu ai babu balaga ai babu usulul tafsir ai babu usulul fiqh kaga sai kai tsini daga nan ayan qur'ani ne suka fara har suka kai su karitar da hadisi mm shi hadisi da ake cewa a tace a nuna wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba ka'idodi ne malamai suka aza saboda mi saboda ana bukatar su yanzu sahabi da a ce mai wanga hadisi ya inganta ko bai inganta ba ga shi zamani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa yana buƙatar sai an ci mai hadisi ne sahihi ko da'ifi ko yana buƙata ya buƙata larabawa suna magana da yaren su da yau muna yanzu muna magana da yaren mu ba ma yin kuskure namiji mun san namiji ne mace mace ce kuma ba mu je makaranta muka karatu ba amma sai aka ga akwai buƙatar waɗannan ƙa'idodin ga mutumin da bai yi kara bai tashi cikin yaren ba bai san shi ba ga ƙa'idodin da zai bi ya gane ga yadda masu yaren suke magana da shi shine annahu din shi kuma tajwidi qur'anin da tajwidin ya sabka a a ce maka nunun in ka gane ta cikin qur'ani tana da shadda ko cikin bakara ne ko ba cikin bakara bane in dai tana da shadda to ga gunna ake yi mata wannan haka ne an ka karanta sai an ka ciro ka'idodin an ka ce ma ga yadda kai ka gane ilimin sarfu shi ma haka ne ka'idodi ne ka san asalin kalimar larabci laraba suna magana ga ka'idodin da ake bi a gane ga asalin kalima din na fata an fahimci ni ba wai don saboda wani abu na bid'a a'a su larabawan da sun ji mutum yayi magana sun san yayi daidai ko bai daidai ba sun san asalin kalma ko busa saboda yaren su ne suna magana bisaliqa ba tare da sai sun kalli ka'idodin ba to amma yanzu tunda buƙatar da yawan mutane sun shiga musulunci suna buƙatar su san dokokin larabcin su yi magana da shi kaga dole sai an koya musu irin waɗannan abubuwa tajwidin dole sai an koya maka ga yadda ake karanta qur'anin ka'ida kaza ko ina in ka zo cikin qur'ani ga yadda hukuncin yake ga yadda ake karanta shi shine tajwidin din ba wani abu na wanda an ka kirkiro da sahabbai ba san shi ba ina fatan kuna fahimta ta dan saboda mu waye mu tattaunawa ta ilimi shi yasa nake kawo irin waɗannan abubuwa an gane ko don haka cewa na hau abul aswad du'ali sayyidina ali yace yayi ko ko kaza akwai maganganu da dama in ka karanta al madarisun nahwiyya zaka gani yadda an ka tattauna akan akwai madarisun nahwiyya an nahwu wa tarihu ashharun nuhat na sayyid tantawi akwai kuma an nahwu madarisun nahwiyya na sheikh dr shauƙi zai da sauran littattafan malamai ka karanta tarihin yadda aka fara ilimin nahau gakka zamanto jami'i kai duk an ka kawo suka ce bid'a ne a'a kaza bid'a ne kaza bid'a ne a'a wani lokacin kai kanka baka fahimci menene ilmi ba ka'idodin tafsiri da aka ce an shimfiɗa su larabawan da sahabban waɗannan ka'idodin sun san su da an faɗa ba tare da an yi amfani da ka'ida ba sun san abin da take nufi tunda su larabawa ne tatacci ne kuma suna tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi musu bayani kai kai ne kake da buƙatar wannan shi yasa aka ɗora maka waɗannan ka'idodin mun fahimci wannan ku yi hattara ka a zubar da shubuhohi duka a badda'a a ce ilimin usulul tafsir bid'a ne ilimin usulul hadith bid'a ne ilimin nahwu bid'a ne ilimin sarfu bid'a ne ilimin balaga bid'a ne ilimin kaza bid'a ne sai a zo a ce hadisin shi ma ƙarya ne bid'a ne kaga shikenan duk an watsa da duk ilimin kan kenan shikenan a ƙarshe dai zamu bar addinin kenan Allah ya kyauta to don haka dai wannan kira'a da anka ce wa rasulihi shadda ce sannan kuma wa rasulihin nan koda mun ce wato shine asalin zancen nahwu wato riwaya ce da take da'ifiya amma akwai almadarisun nahwiyya madrasa ta basra a kasar iraki ita ce ta farko sannan madrasatul kufa sannan kuma madrasatu wato abin da madrasatul kufa sai madrasatu bagdad yanzu kuma larabci sai kuma cikin almajami'ul lughawiyya yadda fiqhu shike da majma majma inda ake tara malamai na duniya akwai almajami'ul lughawiyya su ma suna fitar da qararat musamman yaren larabci larabci turawa sun yi kokari sun yi nasu faransa ta yi nata academy française wadda hassan gora yana daga cikinta to ta larabci ita fi cancanta a kula da ita saboda tana da alaka da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce dukkan waɗannan ƙa'idodin an hankalta ma yadda ɗan adam yake magana shi yasa aka kawo su wannan bil munasaba nake son in kawo shi mu yi hakuri na farko muna da fatha ko fatha ko ba shine ba yadda ake koya ma yara alifun fataha a ko ba haka nan bane muna da kasra alifun kisra'i muna da dhamma ha ko ba haka ba alifun dhamma'u muna da sukuni ko ba haka nan bane sannan waɗannan su ne abubuwa guda hudu muke da su ko fatha kasra dhamma sukuni ko ko jazma to dukkan su an hankalta ba bakin dan adam yadda yake magana fataha da larabci ne fataha ya bude duk lokacin da zaka yin fatha sai bakin ka ya bude a ba ta sa ja ha kho da za ro za har zuwa ƙarshe kasra kuma tana nufin abu ya kare yayi ƙasa e b t fi ji hi hi har zuwa ƙarshe don ma tana nufin asalin abdonmu shi ne ka jawo abu an gane ko ka haɗa abu don mu shafataini to tana nufin an buɗe laɓa wancan fatho shafataini wannan ko kasar shafataini ko ko kasar shafa sufla u bu tu su ju hu hu har zuwa ƙarshe sukuni kuma yake nufi sakana shine abu ya tsaya cak walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim to iska yana tsayawa cak in kace a iska ya tsaya am iska ya tsaya wanda yake tafiya dan haka ba hazar bane haka na kawai wani zauna ya ce to ya koshe ce fata a kasara don ma shi kina yace a tiyata to Allah ya kyauta to wa adanun min Allah shela daga Allah wa rasulihi da manzonsa ilan nasu zuwa ga mutane yawon alhajjil akbar ranar hajji wadda take mafi girma annan Allah bari umminan mushriki na wa rasuluhu Allah ya barra da mushrikai kuma da manzonsa shi ma ya barra daga mushrikai ita ce kira'a mutawatira ba sai mun tai wajen wancan ba wannan mun kawo shi ne saboda zance ne na ilimi akwai shadda mu yi bayanin ta fa in tubtum idan kun tuba fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku wa in tawallaitum idan kuka juya kuka bada baya fa alamu annakum ghairu mu'jizillah kusancewa ba za ku wato guje ma Allah ba ma'ana ba za ku tsere ma Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ka yi dubara kake son ka tsere ma Allah ba za ka iya ba domin Allah ya san duk abin da yake da alaka da kai jiran lokacin kama ka ne zai yi kenan in kun tuba shine alkhairi gare ku shikenan amma wa in tawallaitum in ku ku jiwa kuka kibada baya kuna ganin har yanzu akwai dan sauran dama tana yiwa manzo zai mutu ko ba haka dan bane tana yiwa musulmi za su samu matsala ta kaza yana yiwa in mun shigo cikin su akwai munafikai mu san yadda zamu yi wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah ku san ku tsere ma Allah ba kuma haka aka yi dukkan su sandu sandu sai da Allah subhanahu wataala kai addinin nan duk ya mamaye jaziratul arab har ya fito daga jazirar laraba ya mamaye duniya wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim kai ma kafirai bushara da azabar da take mai radadi kalma ta bushara asalin ta tana nufin abin da yake nuna farin ciki waɗansu malamai suka ce to nan da an ka ce bashirin ladina kafaru ayi ma kafirai bushara wannan yana nuna kamar gitse ne aka yi musu domin asalin kalima ta bushara asalin ta daga albishra ne albishra shine fatar dan adam to idan dan adam ya ji labari na jin daɗi sai ka ji tsam ya ji daɗi haka ne ko suka ce to kenan da an ka ce bashirin ladina kafaru ya kamata a ce masu imani ake ma bushara tunda labarin da ke sawar farin ciki shi ake bushara da shi ko ba haka ba sai suka ce to na an yi isti'ara an ɗauki wannan kalma an yi amfani da ita wajen getse ma'ana an yi amfani da ita wajen kishiyarta shine ka yi makafirai getse da azaba da take mai raɗaɗi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a bashirin ladina kafaru wato kai musu bushara asalin kalma ta bishara a larabci tana nufin alkhairi ko sharri sai dai an ka ce bishara mutlakan aka yi shiru to galibi ana nufin abin farin ciki amma in na sharri ne to galibi sai an yi takaidin shi a ce wato wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim sai a gane nan wato na bakin ciki ne domin lokacin da dan adam ya ji labari na farin ciki jikin shi yana ni yana canzawa yana jin daɗi lokacin da ɗan adam ji labari na bakin ciki jikin shanami yana canza suka ce babu bambanci tsakanin su shi yasa dai a takaice dukkan su bisharar ta zo waɗansu suka ce a'a bishara tana nufin ko alkhairi ko sharri sai dai abin da zai biyo baya ko siyaki ko halin da ake magana ko wanda ake magana da shi sai a gane ko wane ne in masoyi ne farin ciki in makiyi ne bakin ciki ko ba haka nan bane waɗansu suka ce a'a asalin ta ta farin ciki ce amma ana yin gatse ga kafiri a ɗauke ta a ɗora ta wancan guri kuma dukkan su qur'ani dai ya kawo su a wurare daban-daban wa bashiril ladina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بشر المنافقين سوكوا بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ننكو وبشر الذين كفروا بعذاب أليم دام متعنى الدنيا أكلي kafiri musulmi munafiki ba a wuce waɗannan to dukkan su dai wannan kalma ta zo gare su a cikin alkur'ani bala Allah ya ce ni illal ladina ahadtu إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين idan muka dawo a cikin tafsiri na jalalaini da yake yana kawo bayani wato a takaice shi yasa muke farawa da shi don fassara kalimominsa yake cewa illal ladina ahadtum minal mushrikin sai waɗanda kuka yi alkawali da suna daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan ba su tauye muku komai ba daga na ƙasa ne shine ya tauyi wato minash min shurutil ahdi ba su rage muku komai ba wato daga sharuɗan alkawalin da kuka yi walam yuzahiru yace yu'awinu kenan fassara yuzahiru busu taimaka ba ba wancan ne na zihari ba zuwa ga mata alaikum ahadan busu taimaki wani akan ku ba minal kuffari na daga kafirai fa atimmu ilaihim ahdahum ku cika musu alƙawalin su ila sai kawo inqida'i kenan har zuwa karewa shine inqida ilan qida'i muddati ma an sha kalmata inqida har lokacin da alƙawalin su lokacin sai kai ƙarshe allati ahattum alaiha waɗanda kuka yi alƙawali a kansu allati ahattum muddatin kina allati ahattum alaiha mudda in an ce lokaci namiji ne a Hausa mudda kuma mace ce shi yasa ce allati ahattum alaiha lokacin da kuka yi alƙawali da su in ya kai ƙarshe inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son almuttaqin masu jin tsoron Allah masu takawa mai jalali ne yace bi itmamil uhud waɗanda suke takawa ta cika alƙawari domin takawa ta shafi dukkan wani aiki da Allah ya umarni amma nan saboda ana zancin cika alƙawari sai ce bi itmamil uhudi ba nan saboda takawa ba ta tsaya ne akan cika alƙawari da cika alƙawari shi kadai ne imani da da kafirai ba da sun fi mu cika alƙawari a nan duniya ko tunda mu yanzu ana cewa rendezvous african african time to kago ga ai kenan inda cika alƙawari ne da ai sun zan musulmi amma nan yana nufin a'a shi yana daga cikin takawa shine cika alƙawari mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da dai malam ya kawo a gurguje to amma nan da anka ce illal ladina ahadtum minal mushrikin illa harfi ne na istithna'i to gaciya an togi ina fata an fince ni to wannan istithna'in da kaka gani karatu ne mai yawa a karkashin sa domin ana tsakan magana ne sai a cire wani abu to istithna'i ana kasa shi tashin farko gida biyu akwai istithna'i muttasil akwai istithna'i munqati' in an ce muttasil ma'ana jinsin abubuwan da ake magana jinsi ɗaya ne ja alƙaunu illa muhammadan mutane sun zo amma banda muhammadu muhammadu yana cikin mutane ko bai rikci yana da rikci amma in ce ƙamal ƙaunu illa himara mutane sun tashi tsaye amma banda jaki ko jaki jaki na daga cikin mutane to sai zama to mun kafa to tana ake ganewa wannan idan baka fahimce shi ba illa nawa akwai cikin Qur'ani yawa ne gare ta shi yasa karatu kanta zai iya shiga cikin aqida zai iya shiga cikin nahwu zai iya shiga cikin sarfu wa nahwu zai iya shiga cikin balaga zai iya shiga cikin ma'anoni da fiqh da hukumce hukumce na aqida da na shari'a in ka dauke shi da wasa wata rana sai wankin hula ya kai ka dare yanzu misali shedan gudun sun ce mala'iki ne wasu sun ce kuma ba mala'iki bane aljani ne mi an hujja su wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kaga nan an ce sun yi sujada illa iblisa banda shaitan to wadan suka ce istithna'i ne munqati domin shi iblis ba mi bane ba mala'iki bane to sai da mun to munqati ne wadan suka ce dalilin da yasa ba mala'iki bane saboda ya saba ma Allah su kuma mala'iku ba sa saba ma Allah ko ba haka nan bane wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih wadansu daga cikin malamai suka ce a istithna'i ne wato nan wato munkabe ne muttasil ne amma min nahiya ma'ana shaidan ba mala'iki bane amma an halicce shi cikin suran mala'iku shi yasa yana cikin su busu gane ba shi yasa Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ina fatan kun fahimce ni sai suka ce yana da su sifa ce ta wato eh, eh, si- sura ce ta mala'iku wasu suka ce a mala'iki ne amma daga baya ya canza amma in muka dubi asali sai muga qur'ani ya nuna shi shedan wa khalaqal janna min marijin min nar su mala'iku an halice su da haske shi ko an halice shi da wuta kenan asalin su ba guda bane sannan illa dinnan wato mu ce shedan aljani ne amma in mun ce yana da sifa ta mala'iku ne yana buƙatar dalili shi dai abinda nasoshi zahiri suke nunawa ba mala- ba mala'iki ba shi amma kalma ta aljinna tana nufin abin da ya koyo ana iya amfani da ita ga aljannu ana iya amfani da ita ga mala'iku dan ya ce wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat al jinnatu innahum lamuhtarun ina fata an fahimce ni to anan kenan to yanzu illa din nan daga cikin hukuncinta shin ana iya istithna'i sannan a sake istithna'i ana iyawa wasu suka ce ba a iya wadansu suka ce a ana iyawa domin qur'ani yayi wannan ina fata an fahimce ni an gane ko wa nabbi'uhum wato an dhaifi ibrahim eh illa ala lut inji qur'ani falamma jaa ala lut lil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa ataynaka bil haqqi wa inna lasadiqun qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin kaga illa an cire ya ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha lamin al-ghabirin kaga an yi illa kuma an yi illa shi yasa suka ce yajuzu al-istithna min al-istithna to bayan wannan akwai wata mas'ala mai karfi a karkashin wannan saboda ina son mu fahimci yadda mas'aloli na karatu suke tafiya istithna'i in an toge abu ina fata an fahimci ni shin mai kaɗan ana iya toge kaɗan cikin mai yawa kuma ana iya ɗo- toge kaɗan kaɗan cikin mai yawa yanzu misali idan akwai goma ana iya cewa m- misali ra'aitu ashratan illa wahidan na ga goma amma ban da ɗaya sun zan mi sun zan tara walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaga shekara 100 shekara 50 kaga 150 to ana iya cewa misali ra'aitu ashratan illa tis'an na ga goma amma dai ababu na ga goma tara ababu ana wannan wasu ka ce ba a yi wannan ina fata an fahimci ni amma waɗansu malamai suka ce ya juzu ya halatta domin shaidan da ya zo ya ce la'uhuyannahum ajma'in sai ce mi illa ibadaka minhumul mukhlasin kaga nan da ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ai masu ikhlasin su ne yan kaɗan ko ko ba ko ba mutum ko ba haka nan bane to kuma can wani wuri sai Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi to sai waɗanda suka bi ka kaga waɗanda suka bi shaydan ai sun fi yawa kaga nan istithna'i ne kuma duk malamai suna tabbatar da wannan a cikin hukunci na shari'a ko ga cikin Qur'ani to yanzu sai mas'ala ta ƙarshe wadda akan ta nake so in karasa kan lokaci ya zo ya muna halin sa shine cewa anan cikin istithna'i shin shina komawa ne zuwa ga jumla ta farko ko yana koma ne ga jumla ta ƙarshe dukkan jumloli ko ko yana koma ne ga ta ƙarshe wannan matsala ce da tana da muhimmanci yanzu idan aka yi magana aka yi magana aka yi magana sai an ka ce illal ladina ahadtum minal mushrikina shin yana komawa ne zuwa ga kawai mushrikai waɗanda na farko ko ko tun daga farkon sura har mushrikan da aka yi magana akan su aya tana dawowa akan su waɗansu malamai suka ce in kaga istithna'i yana koma ne zuwa ga jumla ta ƙarshe shi yasa wato waɗansu suka ce da aka ce والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا سكتشتو متمن دي يتقين كذفي an gane ko in ya tuba za a cire mishi fasikanci amma ba a sake yarda da kazafin da yi saboda al-istithna'u yarji'u ila al-jumla al-akhira su yana koma ne zuwa ga abu na karshe abu na karshe shine fasikancin da an ka faɗa waɗansu malamai suka ce a'a yana komawa ne zuwa ga dukkan jumloli to kuma wannan magana in an ka ce zai koma ga dukkan jumloli akwai matsala domin sai an yi ni sai an koma an duba in yana iya koma zuwa ga ko bai iya komawa wasu suka ce a'a ba dole bane yana koma zuwa ga na ƙarshe don qur'ani na iya zakkuwa ya faɗi na ƙarshe amma ba shi yake nufi ba da Allah subhanahu wataala yake cewa fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا كبرك ولي daga cikin su ko mataimaki ko ba haka bane sai ce illal ladina yasluna ila qaumin bainakum bainahum mithaq sai waɗanda suka isa zuwa ga mutanen da akwai alkawali tsakaninku da su ashe kafiri in ya gudu ya isa zuwa ga mutanen da ke alkawali in bai musulunta ba muna riƙon shi wali ba ma riƙon shi wali kina kaga wannan istithna'i bai koma zuwa ga na ƙarshe sai aka ce a hankaltawa za a yi idan yana komawa zuwa ga na ƙarshe an gane ko an ka fahimci abubuwan da suka gabata istithna'i yana iya koma zuwa ga su duk sai a haɗa idan an ka fahimci a'a na ƙarshe ne kawai sai a ɗauka amma kan a ce a'a na ƙarshe ko ba na ƙarshe ba shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi zunubai waɗanda ake aikatawa sai ya istithna'in su da abu guda kuma dole kuma zuwa gare su wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف أو تقرأ بالضم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا كو فيه مهانا ستمي إلا من تاب kaga nan ne illa man taba zai koma zuwa ga duk abubuwan da kai a nan in ka tuba Allah subhanahu wataala bai karbi tubanka mun fahimci wannan ka ce a kashe mutum ba za a karba ba a in mutum yayi shirka Allah ce ya gafarta mishi ai shirka ta fi kisa ina ganin hatsari kuma wannan ba shi ke nuna mun ba da izini mutum ya je ya kisa ba sannan ya tuba don ba san kafin ka je ka kashe ba ma za ka samu damar kashewar Allah bai karbi ranka ba sannan in ka kashe Allah dai baka damar ikon tuba ba haka muke nufi ba ina fata an fahimci to da haka istithna'i babi ne mai fadi a tashi a yi bincike a yi karatu kan shi saboda ka a zo a yi magana shi yasa malaman fikin suke kawo wani abu sun ka ce in kai istithna'i na wasa to zai kama ka yanzu misali idan mutum ya ce mamata shi saki nawa ake mamace nawa shari'a kan baka dama uku ko sai mutum ya ce mamata ta yi tsallaktuke salasan illa salasan malaman fikin suka ce auren shi ya kari ina ba ta amince ni duk da yake mu mazhaban mu dai saki ya anke guda ba dole sai an dawo da mace sana'a sake sakin ta ko to amma wallahi in kai sake waɗanda an rike da muftasar kan kai musu fata wallahi auren ka mutu in tsallaka take talata illa talata su ce shi kenan sai in ta yi idda duk da yake wasu malamai sun ce in mutum ce haka nan za a ɗauke shi matsayin saki ɗaya domin qur'ani ya ce at-talaqu marratan abu sai shudi kenan bai yiwa ka saki mace baka dawo da ita kuma ka sake sakin ta ya zan lagau kenan wanda suka ce a'a in dai ka sake ta in dai tana da cikin idda ka ƙara wani zai ƙaru ko da baka dawo da ita ba akwai maganganu da dama ƙarƙashin wannan mas'ala al-muhimmu dai tsallaktuki talatan illa talatan wallahi in ka tahi wani wuri wallahi auren ku ya ƙari dan haka kan ma ka je ka ce a'a tsallaktuki talatan illa talatan kada so a ce babu ko guda wallahi wallahi suka ce ya tabbata Allah ya kyauta ala ayyati hal illa alladhina ahadtum min almushrikin nan istithna'i ne sai a dauke shi waɗansu malamai suka ce istithna'i ne munqati'i in an ce munqati kenan ba a magana kenan lakin almushrikin alladhina ahadtum duk in kace an ce munqati salakin kenan banda mushrikan da wato kun kai alkawali da su sun malam yankusukum shay'a waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a illal ladina ahadtum istithna'i ne muttasili domin an yi alkawali da mushrikai bara'atun min Allah wa rasulihi ila ladina ahadtum min mushrikina ko ba haka ba to tunda akwai mushrikai kun yi alkawari da su to illal ladina ahadtum min almushriki thumma lam yanqusukum shay'a banda mushrikan da kuka yi alkawari da su buku busu warware muku alkawari ba domin jinsi ne na mushrikai wani daga cikin malamai ya kawo wani ra'ayi da ake kira imamul farra ya ce kai shi illa ganin shi kai wannan za'ida ce in an ce za'ida ba ana nufin cikin qur'ani an ƙara wani abu ba wai ma'ana ko da ba a kawo ta ba wato ma'anar wannan abin tana nan lokaci guda illal ladina ahadtum min almushrikin wato ma'ana alladina ahadtum min almushrikin thumma lam yanqusukum shay'a wato nan alladina ahadtum min almushrikin nan ana nufin ba sai an kawo ba illa alladina ahadtum min almushrikin wadanda kuka yi alkawali da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'a sannan ba su warware muku wani abu ba walam yuzahiru alaikum ahada ba su taimaki wani akan ku ba to fa atimmu ilaihim ahadan ila muddatin sun kace ko ba sa illa ba ma'anar tana domin na an ce alladina ahadtum min almushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada fa atimu ilayhim ahadum ila muddatihim sun kace ita illa din kawai a larabci ana iya kawo ta ba ko ba a kawo ta za a fahimci cewa su waɗanda mushrikan hukuncin su ya bambanta da mushrikai amma dai ita illa din ta zama to ta kawo ma'ana ne ta istithna'i ka ji abin da malamai sun ka faɗa da haka islan nan in ka ɗauke ta karatu ne ta kada mu zo mu ɗauka ɗaukar nassi kawai mu ce da an zo ilal ladina ahadtum ai ta tahiya wani lokaci sai a bar karatu ƙasa kuma a bar ƙaya ƙasa radda wani ya zo da wata shubha sai ka kasa sanin yadda zaka ba su amsa Allah ya kyauta illal ladina ahadtum minal mushrikin mas'ala guda da nan manta ta karkashin istithna'i cikin suratul ma'ida mun mun- cikin tafsiri da aka da suratul ma'ida ai mun ka- mun kawo farkon suratul ma'ida inda Allah ya ce hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil adlam yace wa ma akala as-sab'u sace mi illa ma dhakkaytum wasu kace istithna'i ne munqati'i sun ka ce to nan duk abin da an ka ce an haramta wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu illa ma zakaitu sun ka ce munqati ne ma'ana idan tana cikin wannan hali ko an yanka ta ba za a ce ba wasu ka ce a'a muttasili in dai al munkhaliqa ko al mawquda ko al mutaraddiya in dai an iske ta da sauran rai ba shure shure take na mutuwa ba ana iya yanka ta domin muttasili ne kaga me ya kawo sabanin wannan fasara wato asalin lugha ya kawo an ka samu wannan matsala na fata hukunci ne khalidi da fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka wasu kace to a kenan yan wuta za su fitar da cin wuta don an ce wa am fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shafiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sun kace illa sai abinda Allah ya so kenan wuta za ta iya karewa sai an kace a'a shi ya so ne ba za ta kare ba ina fata an fahimci ni don min don ya ce wannan har abada khalidi na fiha abada kaga illan nan ta shiga cikin mi ta shiga cikin aqida ta shiga cikin fiqhu ta shiga cikin tafsiri ta shiga cikin hadisai hadisi nawa adda illa wanda ya inganta shikenan karatu sai ka dauki abu kamar wasa da ka zo kawai ka abin nan mu yi hattara yan uwa musulmi kuma dalibai a zagi da neman ilimi illal ladina ahadtum minal mushrikin sai waɗanda kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'a sannan ba su rage muku komai ba ina fata an fahimce ni kenan a wata qira'a shadda thumma lam yanqudukum ba su warware muku ba daga naqabari wa lam yuzahiru alaikum ahada ba su taimaki wani akan ku ba fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ku cika musu alƙawarin su zuwa ga lokacin da an kai alƙawari ina fata an fahimce ni Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqidi a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yake cewa yufhamu min mafhumil mukhalafati hadhihi al-aya kamar in an ce mafhumul mukhalafa shine kishiyar abinda aya ta faɗa an gane ko annal mushrikina idza naqadu al-ahd jaza qitaluhum cewa mushrikai idan suka warware alkawali kenan aya ta ce ya- wato kamar ya halatta a yake su tunda an ce thumma lam yanqusukum shay'a to kuma wannan Allah ya faɗe shi famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ina fata an fahimta فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين حقيقه الله سبحانه وتعالى yana son masu takawa in an ce takawa asalin shi daga wiqaya ne kariya an gane ko kariya asalin shi kariya ne shi yasa wato abin nan kariya ta shari'a daban ta lugha daban ta lugha amma ce kowace irin kariya ta shiga waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum ina fata an fi jini sai yasa da an ka ce wani ba su taqwa suka ce tufafi na tsoron Allah tufafi na tsoron Allah ya ba a ganin su zuciya ke nan wasu ka ce libasu taqwa a'a tufafin da ke kare muku jikinku daga sanyi ko zafi na fata ofinci ne duk dai malamai sun faɗa saboda wasu sun ɗauki taqwa ta shari'a ake nufi wasu sun ɗauki taqwa ta luga ake nufi to amma inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoronsa kenan yana nuna Allah baya son wanda baya jin tsoronsa na fata ofinci shi ne mafhumin sa nan ba shi ba sai mu ɗauki mafhum ko Allah yana son mai tsoronsa kuma Allah baya son waɗanda ba su kiyaye dokokinsa ina fata an fahimce ni to su waye waɗanda an masu jin tsoron Allah cikin Qur'ani Allah ya faɗi sifofinsu cikin Qur'ani Allah ya faɗi ayyukansu alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina kaji su to ga sifofinsu alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun a cikin ali imran kuma ya sake fadar sifofinsu wasari'u ko wata qira'a sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqina ga sifofinsu da aikin su alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين كما هذا بني a cikin an kabutu kuma babu wawon kai hatta na ni'ima ajrul amilin ana rabu mai hadda qur'ani ga kuma ayyukan su Allah ya faɗa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wan masakin ibn as-sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kaji masu jin tsoron Allah sifofin su Allah ya faɗa wanga Allah na yi bayani da kanshi in baka yarda ba kenan an kare da kai inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa kuma nan sai mu fahimci illa me yasa Allah yake son su sai kawo sifa bai ce Allah yana son wane ba bai ce yana son ɗan ƙasa kaza ba ko ɗan gari kaza ko mutumin da azzamani kaza ko ko ɗan kabila kaza ko ko fari ko baki me yasa kawo aikin saboda a nuna maka saboda aikin su ne Allah yake son su in ka ga Allah yana son mutum to yana jin tsoron Allah wanda duk bai jin tsoron Allah kowane ne shi komi ya taka komai yake ji babu ruwan Allah da shi inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir alarma mu ji aya ta karshe da lokaci ya tafi فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم wannan aya tana da bayanai masu yawa don da yake lokaci ya matso za mu dan taba abin da kilan mai jalali ne yace da dan sauran bayanai da za su samuwa sai sati mai zuwa insha Allah a zo a dora akan inda aka tsaya Allah subhanahu wataala ce fa idan salaha mai jalali ce kharaja nan in salaha ana nufin kharaja abu ya fita domin salaha shine fedewa akwai yayin an ka shi- an ka fede ta ana kiranta salhu ko ba haka nan bane to kaga sai qur'ani ya amfani da fitar abu da fedewa saboda lokacin da za a fede abin fida an gane ko za a fitar da shi ne daga mi daga fatar sa sai an kai amfani da wannan kalima wasu ce isti'ara wasu ce usulubin min asalibin lugatul arabiyya qur'ani da yace fa idan salakha al-ashhurul hurum kuma ka gane cikin ilmu sarf in ka ga fi'ili asalin shi yana da maf'uli sai an ka kawo alif da nunun to kenan ya koma wannan abin wato wato in fi'ili ne muta'addi ya koma lazimi in an ka ce misali salaha ya fede in salaha kamar abin ya fita da kanshi kuna fatan kuna fahimta ta fa'ala ya aikata in fa'ala abin ya faru cikin cikinsa ba tare da shi ya aikata shi ba in fi'al kenan ina fatan kuna fahimta ta to fa idan salaha al-ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita an yi sabani shin ashhurul hurum waɗancan watanni ne guda hudu da Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin koko nan a ashhurul hurum watanni waɗancan waɗanda muka faɗa wato zulqa'da da zulhijja da muharram da rajab domin in an ce alhurum masu alfarma waɗancan me yasa aka kira su ashhurul hurum saboda Allah ya hana ayyaki yabba kafirai dama yace su je su yi yadda suka ga dama fasihu fil ardi arba'ata ashhurin waye ba su wannan alfarma Allah su ko waɗancan ashhurul hurum waye ba su alfarma dama Allah ba su alfarma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato tun zamanin Annabi Ibrahim ai haramin Makka ake cewa harami wurin da ba a yin yaki kuma waɗannan watannin dama tun shari'a ta Annabi Ibrahim akwai su to tun da akwai su ana kiran su ashhurul hurum shi yasa wadansu malamai suka ce wacce- waɗannan watanni guda hudu da an ka faɗa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin su ne ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ay fa idan salaha al ashhurul hurum waɗannan watanni guda hudu na alfarma na kowace shekara su ne ake nufi kenan idan watanni hudu waɗanda aka ba mushrikai dama suka wuce na farkon sura ko ko idan watanni hudu suka wuce waɗanda dama tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana mutunta su faqatulul mushrikina ko yaqi mushrikai haythu wajadtumuhum ko ba haka ba ya ce wa hiya akhir muddatit ta'jil waɗannan watanni guda hudu in ji mai jalalaini su ne ƙarshen lokacin da an ka ba su na at-ta'jil kai hattara da alhamza ne ta'jil shine jinkiri daga al'ajal ne abinda an ka sanya ba jinkiri in an ce at-ta'jil da ainun ana nufin gaugautawa daga ajjala yu'ajjilu ta'jilan in an ce ajjala da ainun ya gaugauta in an ce ajjala da alhamza ya jinkirta faqtulul mushrikina ku yaqi mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su fi hillin aw haramin hillin nan ana nufin wato wurin da an halatta ayyaki au haramin koko cikin haramin makka ko na madina inda an ka hada ayyaki an gane ko wa khuduhum ku kama su bil asri ku daure su shine ma'ana su zaman toli babbin yaki inji malaman zauri wahsuruhum shine wato ku sa musu abinda ake kira shabaki ma'ana ku sa musu takunkumi yace fil qila'i al qila'i jam'i na qal'a shine babban katanga ganuwa wanda ake yi wal husuni da ganuwa kun san da ana cewa abu birni in an ce birni shine garin da aka yi babban katanga aka kewaye shi sojoji suna sama suna kallo daga nesa idan za a kami shahadi shine birni babban katanga da ta kewaye gari amma yanzu an ce birni ba dole ba sai wannan don ba duk gari ne a da wannan katanga ba ko kawo المهم في القلاء والحصول حتى يضطروا الى القتل idan kuka kewaye su hatta yattaru har sai in sun tilastu ila alqatl zuwa ga kashi na ma'ana ko su fito a kashe su ko su tsaya ayyaki awil islam ko ko su ce mun musulunta su zabi guda wa qu'udu lahum kull marsad ku zaune musu dukkan wata mabaga wato ku rike musu dukkan wata hanya tariqan yaslukuna hanya da duk za su shiga ku tare ta malam yace wa nasaba kullan ala nas'il khafidi kalima da yace kullu marsad yace an cire harfin jarrida kenan asalin ta waq'udu lahum ala kulli marsad ko waq'udu lahum bi kulli marsad yasa in ka ji malami ya faɗi magana lokacin baka san me yake so yace ba an cire harfin jarri amma a larabce a qur'anance babu in an zo sai a kaddara waq'udu lahum ku zaune musu kullu marsad dukkan wata hanya fa in tabu mai jalan ne ce min al-kufri suka tuba daga kafirci wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum ku bar su da hanyar su wala tata'arradu lahum kada ku gitta musu inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne liman taba ga wanda ya tuba muna fatan Allah subhanahu wataala gafarta mana gaba daya abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh